lallai lallai wannan shiri a'a duk inda ka zagaya cikin gari sai ka ga mutane sun yi dabu a bakin akwatunan rediyonsu domin sauraron shirin rayuwa kenan inda sabuwar ungozo marahama take neman ta ƙwace ma tsohuwar ungozo mahangara matsayi kun san koha hangara kwaccito da ita miya zai sha don ha kun san halinta to amma ha rahama ma tsaye take da ƙawahunta kuma ba ta da kasau lalle ratanga na motsawa wanga karo kai tana jijjigawa up up kai kai tsaya to to a'a Doktar Sani, kai da kanka, da kai da hankuri, haka an ka yi, na'am, soyayya ruwan zuma, a haye, e lallai, dajin da babu kura, ashe suka sarki ne, e mana, to amma, bari in kunna radiyo na. domin in saurari ci gaban wannan shiri da ni da ku masu saurari. Mu saurari rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na goma sha shida kan ƙara.
likitan ratanga ta farfado bayan kwaramniya da ta fuskanta a kwanakin baya dr sani ya ce ma umma ta tattar kowa da kowa hatta hankuri abubuwa da yawa sun wakana a cikin likitan nan mutuwar yarinya hindatu ladidi ta aihu a cikin matsala hangara ta bar likita kuma likita ta kai matsayi na uku 'yan likita sun shirya 'yan karamar annashuwa da jin daɗi suna murna da nishaɗi suka ji ana taɓi To jama'a assalamu alaikum. Wato abin da yasa na ce a tara ku yau don in shaida muku ne yau ranar murna ce da horin ciki. Bayan duka kokarin da kuka yi, bayan duka wahalolin da muka sha alhamdulillahi yau gidan likitanmu ya kai aji na uku.
Barka mu dokta barka Mun ji barka.
daɗi da wannan rana wallahi Gaskiya.
majalla.
Wato yanzu wata 'yan liyafa ce ma aka shirya a cikin asibitin nan ta Ratanga. Kuna shakatawa kuna jin daɗi. Ha? Ba da sani na ba ni hangara. Ƙwararren likita ingantacciya wadda ta yi bakin ƙoƙarinta ta ka gudun mota sosai yadda ya kamata a cikin asibitin nan ta Ratanga. Ta ijan.
Madalla hangara dama kin zo daidai lokacin da nake bukatar ki don saboda akwai saƙon da zan baki takardar ki ta sallama daga aiki ga ta amshi.
daga baya kenan ashe baki da labari to ni barke in ji in gaya miki na dawo kan aiki na tuntune saboda ni yanzu ni ce ma nan maye gurbinki baki da labari don haka takarda ki rike in ya so can kin manna a ɗakin ki ko kuma ki ƙara a jaka don su miki nauyi kin san baku da komi sai rataye jaka ba komai ciki hankali ta bi ta hanyar likitan ratanga kuma ta shiga ofishin 'yan sanda
Assalamu alaikum.
Amu wa alaiki salam wa rahmatullah.
Inspector Zina, Na'am.
ina kwananku.
Lahiya lau an tashi lahiya.
Lahiya lau.
To madalla.
Na kawo ƙara ne.
Ƙara mhm, ina sauraron ki.
Na ka ƙara ne saboda an kashe min ɗiya.
Diyakki ta yaya?
Kwanaki. Sarakuwata jaru da mijina yaji su suka tilasta ni sai na ta yi ƙauye. Na ce musu ba ni zuwa. Suka ɗaure ni. Iyana suka kama mini na kuto da na kubto kuma suka koma suka kama ni suka tahi da ni da suka tahi da ni dama sarakuwata ta gaya ma 'yan garin cewa ba a yi ta hindatu kaciya Mhm, Kaciya kuma? Wani irin kaciya kuma?
wata al'ada banza ce na da da ake yi ita ce jaru ta gaya ma 'yan ƙauye cewa ba a yi ta hindatu sai ta kira wata tsohuwar mayya ta zo ta yi ma hindatu kakiya yanzu da aka- aka yi mata kakiya ta yi ta zub da jini sai hindatu ta rasu Ke ne sakamakon shi ne yarinya har ta rasa ranta bisa kaciyan nan da aka yi mata. To, kenan yanzu in na gane wato kina zargin sarakuwarki da ita waccan tsohuwa da aka kama ta mai taimaka yarinya kaciya kenan dai.
Mhm. ina zargin su saboda in ba a yi maɗiya ta kakiya ba ba za ta mutu ba mijina yaji yana gidan kaso saboda yana safarar sai da motocin swata Sata kuma?
ita kuma jaru dama can ba ta kamnata To, shi yasa ta yi wanga aika aika amma kuma yanzu ya za a yi To shi kenan yanzu yanda za a yi tun da dai kin riga kin kawo ƙara inda za a kwatan miki haƙƙinki. Doji na riga na rubuta takardu yanzu zan ga masu zan ta in je in sa su a hannun juju. Idan za a ɗaukaka ƙarar taki za ki ji idan kuma ajiye ta za a yi za ki ji yanzu ga lamba ta zan baki dukkanin abin da ake ciki ki kira ni ki sanar da ni.
to Kai.
na gode in gaya muku ita kaciya hanya ce wadda daga karfafa ma namiji karhin ikon mata ta ko ba ku san hudi ne ha
kai malam dakata ka fasa karanta mana daburta kaji dan ni ban yarda ba da abin da ka faɗi wa wallahi kaciya in an yi ta me take hana mace in dai tana barinta ta aihu ai shikenan ba wani matsala ke ke biki san biki san zancen kaciya ba kaciya mata mace in dai an kai mata kaciya to shikenan an nakasar da ita ba ta san abin da addadin zama aure ba
ni ho in gaya maka gani nake kaciya kawai in dai an yi ta an bi ka'idodi matsalar mi za a samu
wai kun gani nan wurin tun ina da shekara goma sha biyar aka mani kaciya ban taɓa ba samun rashin lahiya kuma wallahi ban taɓa ba nadama
wai zancen banza zancen yohi Mm. kai walla in gaya miki na haɗi kuma na ƙara haɗi ba wani zancen kunya ne ba in gaya miki kina ji kuma ba wata matsala ce ba in ki ji mutum ya ce ga wata matsala to shi na da matsala cikin gidan shi kaciya ta mata in gaya miki ita ce zam na sadda iko na namiji zuwa ga mata ta yi ke shi ba wani zance ne ba ha ba shi da wata ka'ida saboda ko harkokin al'adu ba su tattamce wani zance na kaciya ba to kuma ni da na gai kada ku aza wani sabo na na yi
kai wannan zancen kun ji ku bar shi da Allah ni yanzu ku gaya mini ita wai wannan hangarar duk da ta yi kane kane a gidan likitan nan ni ban gane ba ita wace ce
hangare yo ai ita ce shugabar duk ungozoma da ke nan gidan likita kuma kin ga doktorin nan
sani kin ga doktor sani shine shugaban dukkanin wurin yo haka ne Dr. Sani shine shugaba amma dai ita ai hangara ita na gani komi ita take kula da shi Hmm, yau ba ita ce ke gaba ba? Hmm, yau ba ita ce ke gaba ba? Sai ta ci karanta ba babbaka.
ikon Allah Yau.
haka ne zancen
jaru ba ta da wata daraja a cikin idon ladidi bayan ta ba da goyon baya an yi ma hindatu ya haƙuri kaciya hindatu ta rasu bayan ta zub da jini da yawa ladidi ta dawo gidana da ita da yaranta shi kaulaminu shi na can tare da amaryar shi ko da yake bai kula da ita ba tausai ma take bashi Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Ami alaikum salam. Ina kwana iya?
Lahiya lau Iya, muna sannu. lahiya.
Lahiya lau kai Laminu na. Ramatu. Lahiya ki kawo Laminu nan ga. Ha? Ke san da ko Ladidi tana buƙatar hutu kuma ta- sai ta yi nazari. Ku bar ta ta yi nazari ta kwan mana. Haba iya, Ramatu.
Iya, iya haƙuri iya. Na san da wannan sarai. Amma yana buƙatar ya mata magana akwai abin da zai gaya mata mai mahimmanci. Kun bai kamata a ce muna ɓoye mishi matar shi ba. Kin san kwana nawa yana neman ta haka gaskiya bai kamata ba.
Iya, ku bar shi ya zo, ku bar shi in ji da menene ya zo da shi me yake so ya gaya mini.
Yawwa, haba, haba masoyiya ta Ladidi. Kai na ji daɗin amincewa da kika ki tarye ni. Ladidi, albishirinki. Wannan mata da in na ta kawo mini na sake ta na kore ta ta tattara ta koma ƙauyensu.
To yanzu ita matar ka tattara ka kore ta, ita mammar take gida ya ne za ka yi da ita.
Duba, Ladidi, wannan abin da mamma ta yi miki a da ko ta yi mu a da ba zan sake yarda ya sake faruwa ba. Za mu gamu da ni da ke mu gaya mata gaskiya don ba mu iya wannan cin kashi da take mana.
Diba, Laminu. Diba ka gani abin nan da ta yi yarinyar na Hannatu. A ce misali muna da ɗiya mata, in aka yi mu ɗiyan namu ya kenan.
Haba, haba, haba ladidi, ya za ki wannan kwatance akan diyanmu? An Allah ya ba mu diya mace ba yadda za in ai ba za mu yarda da wannan abu ba. Kin ga kawai ki mance da wannan magana. Ki mance da wannan magana haba masoyiya ta dan yi dariya mun ko in ji daɗi.
To, na ji Laminu, tahi in na yi nazari na neme ka.
hankalinta ba nata ba ne ta sumbace shi bayan haka tana kallon laminu yana tattalin ɗiyan shi kahin ya hita zuwa aiki a yanzu umma ba ta da wani mukami a cikin gidan likita ta koma ƙauye domin ta taimaka ma mata da yara hangara ita kuma sai ta makataki.
Rama, Rama.
Na'am Jean Paul.
Yauwa, wannan mata hangara ta ce in kawo miki ita. Sannan kuma akwai wasu mata guda uku wanda suke shirin aihuwa ta ce su ma ki je ki duba ki gani. Kuma akwai wata mata ma da ta aihu. Ina ganin ita ta samu matsala ma wajen tsatsan nata. Ta ce ita ma ki je ki duba ki gani.
Kai.
Hangara, wai me yasa take man haka? Ta sani sare da ina da aikin waye ma matasa kai, amma kullum sai ta bani aiki. Gaskiya bai yiwa, gaskiya.
Rahama kenan. Ni a ina ganin hangara ta yarda da ke ne mana. Kuma dan tana kaunar ki ne ko?
He, haka bani dariya. Abun mamaki, wai yau hangara ita ce shugabata. Lalle. Hangara, hangara, ina so ki taimaka min. Waga matar ta zo awo ne, kuma cikin tawaye ne da ita. Gashi duk ta galabaita, kuma tana kukan ciwon jiki da masassara hangara. Ya kamata a riƙe ta.
To na ji, na ji. Ke, kina da masassara? Jikinki yana miki ciwo? Kin ga ya kamata ki bude bakin ki yi mini magana saboda isa irin maganin da zan miki. Ah, eh eh eh ina da ina da eh.
Ke, Rama. Na'am. In ga da takardun gwajinta.
To ga suna.
Eh, to ga dukkanin alamu dai ba ta da majina sannan kuma ba ta da gyambon ciki amma akwai 'yar masassara tare da ita.
An ya ko haka ne hangara?
To, dai ban sani ba.
Ni dai a ganina ya kamata a riƙe ta a ba ta gado domin bi ta sau da ƙafa.
Eh haka ne Rahama, ya kamata a bata gado. Domin wannan masasarar da take fama da ita tana iya cutar da ita. Yanzu sai ki je ki bata maganin zabura sannan kuma da na garkuwar jiki.
Ba hangara, ina da ayyukana na wayasin matasa kai. Aikin yawa zai man. Kin ga da wuya in tsaya nan ga.
Ai ko wannan matar Rahama ke da kankan kikin san tana da buƙatar taimako. Tana da buƙatar a kula da ita.
To, idan kin yarda, sai in je in kira Jean Paul ya zo ya kama mini.
Kin ga Rahama ba ta yiwuwa fa ki haɗa ɗan taura biyu a baki a lokaci guda. Dole ne ki tsaya ki natsu, ki zaɓa in wancan wayar da kai kike so in kuma aikin ungozumanci kike so. Don haka ba ta yiwuwa. Dole ne ki zaɓi ɗaya.
Bayan ta fito daga ofishin 'yan sanda, hankuri ta wuce kai tsaye a ma'aikatar da ke kula da ƙungiyoyi da ke kusa da wurin.
Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Ina kwananku?
Lahiya lau hajiya muna lahiya.
Lahiya lau.
To madalla bismillah ma.
To, Mhm, Ina jinki.
Mm, Ni ce hankuri.
Mhm.
Na biyo bayan takardun nan ne mai suna Hindatu kungiyar nan da muke so mu kafa.
Ah masha Allah masha Allah haƙuri ni kuma suna na dauda kuma tuni waɗannan takardu mun gansu musamman abubuwan da suke a rubuce cikin waɗannan takardu da kuka aje mun yi farin ciki kwarai sun ba mu ƙarfin gwiwa sa hannu kan wannan ƙungiyar taku musamman ni abin da ya ƙara birge ni na shi daɗi musamman abubuwan da kuka ce za ku rika koya wa ɗiya mata ɗimki kin ga wannan abu ne mai kyau zai sa su yunkura su ma su nemi na kansu ni da kaina da kike gani nan mai ɗaki na abin da ta yi zaman koya ma yara kenan shine wannan ɗimkin wannan takardun naku ba wani matsala sai dai abin da nake so in tambaya a takaice kamar menene manufar da kuke so ku cimma dangance da wannan ƙungiya taku in kuka kafa ta Yawa Malam Dauda, kungiyar ga dalilin da yasa za mu kafa ta mai suna Hindatu musamman matan da ake gallaza ma mazan su ke ba su kashi ana musguna musu a cikin gidajensu saboda shine za mu kafa wanga kungiya mai suna Hindatu.
bismillah yau wannan eh, wani irin cakaɗu ne kuke so ku yi ni na ga abin mai tsari kuma yanzu wata husuma kuke so ku kawo kuma tsakanin maza da mata wannan ba abu ne mai kyau A'a, mazan ma suna da wurinsu a cikin kungiyarmu.
eh ina zuwa hakuri bari in gani yawwa eh a gaskiya abin da zan ce miki a nan hakuri akwai matsaloli dangance da waɗannan takardun da kuka ashe na farko dai matsalar da aka samu wannan takardun ba su cika ba saboda akwai abubuwa masu mahimmanci waɗanda su ne ke tabbatar da an kawo ƙungiya kuma a san da ita wannan babu shi matsala ta biyu da muka gano sai muka gane cewa akwai wata mata da za ki ɗauka aiki kuma ki biya ta sannan haka ne yawwa sai kuma magana ta uku ke ma za ki riƙa biyan kanki ko Eh, idan dai abin bai saba ma doka ba?
To, wannan matsala ce wadda ba akwai tangarɗa. Sannan eh, a majiya mai tushe yadda muka ji, mun ji cewa eh, mijinki ma eh, ɓarawo ne yana sayan motocin sata yana saidawa. Haka ne?
Eh.
to kenan kin ga akwai matsaloli waɗanda ba za su ba mu dama ba wannan takardun naki mu sa musu hannu abinda shawarar da zan baki a nan sai ki koma ku ƙara gyara waɗannan takardu ku cika abubuwan da babu sai ku kawo sai mu ga yadda za a yi a sa musu hannu Malam Dauda ai matsalar mijina bai shahi kungiyata ba da zani kawa.
ke dakata wanda Allah ke dai kin ji abin da na gaya miki ko to ba wata magana tsakanina da ke mu 'yan ƙa'ida ne sai an shi kin ji
A garin Ratanga kowa da abin da ya damai. Ladidi ta dawo gidana da zama da ita da yaranta uku. Kuma tana ci gaba da zuwa wurin aiki a makarantar littattafai. Ba ta kamuna haɗuwa da mugunyar sarkwar ta sharu.
Ladidi, kin gyara waɗancan liburorin?
Eh, Bubakar na gyara.
To ki kakkaɓe waɗance ne.
Mhm.
Eh, kin ga waɗannan na kusa gare su waɗannan mayan ko?
Eh, waɗannan.
Waɗannan ba ɗaukar su ake a tai da su ba. Ɗauka ne ake a yi zaune a karanta.
Mm.
Kaki bari kowa ya hitar su.
To.
Sannan yaran nan masu shigowa ki sa masa hankali ki yi la'akari da shigar su ki yi la'akari da fitar su saboda wani bi suna zauwa kawai don su saci liburori.
Haka ne Eh, Bubakar.
ki mai da masa hankali. To yaya gida dai kuma da ɗa?
A gida alhamdulillah.
Ya halin rayuwa.
To, da godiya.
Madalla madalla.
Gaskiya Abubakar ni ba kamar zaman gada nake yi gidan iya.
Mhm.
Gaskiya ina jin daɗin shi. Babu takurawa sahi babu tamareci.
Mm.
Ina jin daɗi ina walwala da gani har yarana. Ba kamar zaman da nake yi gidana ba can wurin sarakuwa ta jaru ta sha mini kai hitina sahi daban tamarece daban hatta da yarana nake ba tarbiyya sai ta ce na yi ba daidai ba.
to dibo ladidi wallahi duk abin da ke gayi na yarda da shi kin ga iya hankalin ta kwance komi za ta yi cikin nutsuwa ba zai taɓa yiwa ba ki ga wani tashin hankali wurin iya amma kin ga wannan jarin to wallahi sunanta ne yau wallahi haka nan ne gaskiya abubakar salamu alaikum Wa alaikum salam.
sannun ku ina wunin ku lahiya lau to ni dai madan lawali a sunana Eh, mai kula da ma'aikatu to Eh, na zo bincike ne kan takardu da livrurka wayanda an ka kawo muku bara ina so in ga takardar eh dauko ladidi ba ta Ga list ɗin.
ga ta nan eh miƙa mata
gashi yau.
to ina so in ga wayanda an ka kawo muku list insu na watanni shida da suka wuce ga ina ta so nan in ga ita ma list ɗin.
dauko ta eh ga ta nan ita ce wannan ba ta yawwa yawwa to eh, bara takardun waɗanda list in waɗanda suka ɓace ina so a kamin su na bara ni ko mun ga sanan yawwa to ita ce wannan eh ba ta Mhm, to to yayi to ina so in ga in ga madam mine za ki gani duk takardar da kika ce mun dauka mun ba kin ce ta bara kin ce ta bana kin ce ta wata shida wanda suka bace duk mun dauka mun baki mine za mu dauka mun baki kuma yanzu ke yarinya dakata bisa aiki na fa nike bincike ne na zo in yi kenan dole ne a bani takarda in gani da wanda abun da ya ɓace da wanda bai ɓace ba tunda tuni ma turo ne aka yi to ni abin da nan ba mu gane ba ba a taɓa yin irin wannan ba a ce za ku kawo mu irin wannan ziyartar kuma ba a gaya mu ba sati biyu baya ba mu gane ba sai kwatsam ki zo ki hado inda kin zo kin tar da koda wurin ba mu share ba wa To ni zuwa da na yi ban zo zama ba kun ba hira na zo ba aiki na zo yi.
waya ta ma na so ne alo oh mai gida ne lahiya lau wallahi a lahiya kalau ya aikin a dan allah ka bari babu wata matsala ka bari in na je gida ba sai mu yi magana ba yanzu ina cikin aiki eh bar ha in na je gida sai an jima to
Ke ba ki da ladabi ne? Ba ki da tarbiyya ne muna tsakan magana muna cikin aiki a kira ki waya ki sai ki daga waya. Ba ki iya barin waya har mu kare abubuwan da muke yi in na tayi sai ki daga waya ki. Hmm? Ba ki da tarbiyya ne?
dibo ladidi kwantar da hankalinki ita wannan madan lauli ke gani aikin ta ne kawai ta zo ta yi bar ta da hankalinki eh
diba diba mu da loli ina abin da ya sha miki kai ina ruwanki takardu ne kin zo kin ce mu doka mu baki mun baki na ɗaya na biyu mun baki na uku kin ce mu baki to mi ne kike so miki bayan wanga babu abin da ya sha miki kai wallahi ga kiran da nayi A'a abin da zaki min kenan wai yarinyar nan rashin kumya da zaki min kenan. A to yayi kyau ku saurari sakamako ku saurari kira kuma in na tahi wannan rashin kumya da kika min na rubuta takarda sai sama a kira ku sama wannan na gaya musu cewa akwai yarinya da bai cancanta ba ma a sa ta wannan wurin akwai kuma na gaya musu cewa littattafan ma watakila ma ku kuka dauka kuka saida akwai littattafai da yawa da suka bace na gaya musu insha Allah kun ga tahiyata in Allah yarda sai kun shi madan madan to
bubakar dan Allah ka yi haƙuri na san ban kyauta ba ba komi ladidi ni da kaina wallahi ni da kaina ban gane komi ba
a gaskiya ne amma ba komi za ni kiran amannanmu insha Allah wannan abin da kika gani mai gyaruwa ne kake ta da hankalinki yanzu abin da nake so da ke kin gane ko ki ta gida ki huta to eh ki ta gida ki huta to sai an jima Mhm, to a gaida gida
ladidi na tausaya ma mijinta ta je ganin shi a likita bayan ya samu wata 'yar damuwa mijinta yana son su koma tare amma ta kiya ta kama hanya ta hita haka zalika hangara ma ta kama hanyar gida ta yi aiki ta gaji
Ina sannu da zuwa. Yawwa sannu in nan. Ya dai, kin yi shara da wanke-wanken da dace kin goge daki?
Eh duka na na ma yi wanki har na shanya.
A to madalla.
Yau in na laya duk kun ga mai huska.
Ba komai ke dai, ba komai.
wace ce nake hangara lahiya kika dawo da wuri to ai da ma zaman ki kika can asibiti saboda mu kan ma ki kawo mana wata, wata cuta a nan gidan To, mai gida, wace irin magana kake gayi haka saboda Allah? Wa ya ce maka muna zowa da cuta daga asibiti zuwa gida? ha me yasa kake mini irin wannan abun saboda Allah ne eh To, ni dai shawarar da zan baki a nan ki kula da lahiyar iyalinki. Kuma kin sani yau sati guda kenan baki bani ba ku kwandala. Kuma kin san wani ne mijin ki hangara.
haba mai gida ha kai wannan abun naka har yaushe zai kare ha saboda Allah kai yaushe ne zaka tashi ka tai ka nema kamar yadda maza suke nema saboda Allah sai dai ka zo ka zamna cikin ɗakin mace ta je ta yi aiki ta samo kuɗi ta zo ta baka ka ci da- da kai da matarka ha yaushe zaka tashi ka ka- ka tashi ka kama jikinka haba
Yanzu kuma yau ni ne zaki gaya ma wannan magana. To bari in gaya miki magana da ba ta tashi. Kina ji ko in dai baki bani kuɗi ba wallahi ɗakin ki amshe shi zan yi kuma dama na san baki da buƙatar shi saboda rayuwarki kin hiso ta kasa ta ƙare a can asibiti.
ta ijan aiko wallahi mai gida lalle ka kwaso ta da zahi wallahi barka ji in ga maka to babu wanda ya isa ya kwace min daki daga kai har wannan munafuka mitsitsi amaryar taka ina nan wallahi ba wanda ya isa nan ho ba asibiti ba ne gidana ne to tun da kin ce haka nan kun ba za ki bani kuɗi ba zan koma wancan ɗakin ya hiye mini ma
zancen banza je ka algungun mai kawai ke daman kina nan tsaye ya za a yi kina gani muna magana da ubanki kuma ki zo ki tsaye ki sako mana ido daki maza da Allah
Ke, ke, ke hangara, ke hangara, ki sani fa gidan likita ba gidan kwana ne ba. Mm. Mine ne kuma kike shiryawa? A? To, to ni dai ina jiye maladidi da laminu tsoro. Mine ne ke faruwa haka? Shi kuma wannan kiran wayan fa daga ina? To, haƙuri za ta kai ƙara shin za ta ci nasara ko kuwa to ni dai ban iya ce muku i ko a'a sai dai in ce mu biyo wannan shiri sau da ƙafa rayuwa kenan Bye.